أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا يهديه الله وهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بارك بركة مدسادوا وأن مسلاتي بتاع بركة مسجد عثمان بن عفان تنشي قبل كراتبنا عمدة الفقه واللفاوة الموفق الدين ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى wannan shi ne majalisi na saba'in a cikin karatun wannan littafin muna tara ga watan zulakai da hijira da garin maka zuwa madina 1447 wanda yi daidai da 27 ga watan hudu a kalandar bature 2026 idan ba manta ba sati da ya gabata mun gama babi wanda yake mana bayani akan riba da nau'i'ikanta da abubuwan da ya kamata mu nisanta da irin rangwame wanda aka yi na sayi da sayarwa wanda da kai wani abu na daga cikin riba a cikinsa amma dai shari'a ta yi rangwame a kansu mun yi bayani a kansu kamar yadda malam ya ambata mana wasu nau'i'ika na daga cinikayya wanda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya yi rangwame a kansu yau insha Allah za mu tashi babi wanda zai mana bayani akan sai da uwar itace da 'ya'yan itacen shi ne bai'ul usuli wasu mari sayar da uwar itace ko kuma bishiyar da bishiya da take da itace da bishiya da 'ya'yan itacenta shi ne al'usul shi ne ainihin ita iccen shi iccen da aka dasa a cikin garka ko kuma abin da aka shirka ya hutu yaya hukuncin sayar da shi yake mala ya sanyi wannan saboda irin rikici na saye da sayarwa wanda ake samun kalkashin sayar da abin da bai nuna ba ko kuma abin da ya nuna ko kuma in an yi nan ya kamata a yi in an yi asara wa ya kamata ya dau asara shi ne malam zai mana bayani kalkashin wannan fasali guda biyu sannan mu ci gaba da babu khiyar yake cewa ruya an nabi sallallahu alaihi wa sallama annahu qala mun ba'a nakhlan ba'da an tu'abbar فثمرتها للبائع إلا أن يشترطها المبتاع وكذلك سائر الشجر إذا كان ثمره باديا وإن باع الأرض وفيها زرع لا يحصد إلا مرة فهو للبائع ما لم يشترطه المبتاع وإن وإن وإن جز مرة بعد مرة فالأصول للمشتري والجزة الظاهرة عند البيع للبائع mala yake cewa wannan babi ne wanda zai mana bayani akan sayar da uwar itaciya da 'ya'yan itacen sai yake ya kawo bayani yake cewa ruya anin nabi sallallahu alaihi wasallama annahu qala lalle an rawaito daga annabin tsira da aminci Allah shi tabbata a gare shi ya faɗa yana cewa man ba'a nakhala duk wanda ya sayar da dabino ko iccen dabino ba'da an tu'abbar bayan an riga ya an mata kilili yace fa samaratuha lil ba'i ya'an itacen to na wanda ya sayar da wannan dabinan illa an yashtartaha al mubta'u sai dai wanda ya saya idan ya dora sharadi ya ce a'a in ka saida muni to har ya'an itacen nawa ne ya ce wa kazalika sa'irar shajar haka dukkan wa'ansu itace wai ba dabino kadai ba manzo Allah ya buga misali da dabino ba dabino kadai ba duk wani ice wanda yake yin ƴaƴa to idan aka sayar da shi bayan bayan ya rigayi ya bayyana bayan ya rigayi ko bayan an rigayi an mai kilili ya ce fasamaratu hulil ba'i illa an yi shtarita al-murta nan malin sai ya kawo ka zalika sa'irar shajar dukkan wani nau'i na daga itace idan ka na samaru rubadiyan idan 'ya'yan itacen suka bayyana to wannan washi ma hukuncin shi fasamaratu hulil ba'i wanda ya sai da maka to nashi ne ba naka bane ya kai wanda aka sayarwa ba ya ce wa idan ba al'ardu wa fiha zara'u idan mutum ya zo ya yi shibka a wannan a gonar shi wannan shibkar da ya ce da kwai la yuhsadu illa marratan abinda aka shibka ba a girbar shi sai su daya kamar alkama ce ya shibka shinkawa ce ya shibka hatsi ne ya shibka yace fa huwa lil ba'i wannan abinda aka shibka na wanda na wanda ya saida ne ba wanda ya saya ba yace malam yashtaratuhu al-mumta madama wannan wanda ya saya din bai yi wani sharadi ba akan abinda aka saida ne ba yace wa in kana yujazzu marratan ba'da ukhra idan ya kasance ku abinda aka shibka din abu ne wanda ana iya yanka shi a bar shi wani lokaci ya sake hutawa ana yanka shi ya sake hutawa kamar misalin tumatir ana iya ana iya balle shi a hudda shi kuma a bar shi kuma ya sake hutawa ba tare da an cire wannan bishiyar ba ko kuma tattasai ko wani abu makamancin haka yace to wannan fal usulul bushtan shi ainihin al'amar ainihin wannan iccen ko wannan abin da yake hutar da 'ya'yan to na wanda aka saida ma ne wal jazzatu zahira inda al-bai'i lil ba'i amma dai cirewa ta farko lokacin da suka na na wanda ya saida ne ba na wanda ya saya ba kenan idan ya dauki wannan wanda ya saida saboda shi ya shibuka idan ya dauka kenan abin da ya biyo baya kai kuma wanda ka saya naka ne ba nashi bane ba nan malam ya kawo mana wannan babin na ciniki tsakankanin manoma al'usulu shi ne ainihin iccen iccen da iccen da yake dauke da da da da da da da da da ‘ya'yan itace shi ne kenan bishiya in dabino ne in kwakwa ce in mangwara ne in gwaiba ce dukkansu ana iya kiransu da usul ainihin iccen da aka da aka shimka wasu mara shi ne kuma ‘ya'yan itacen da shi wannan abin ya aiwa shi ne malam zai mana bayani sai ya kawo irin irin irin usulubi wanda ya dauka a babin riba sai ya kawo hadisi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama zami bayani akan haka kalkashin abinda muka rawaito daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama hadisi ne wanda Imam Bukhari da Muslim suka hutar da shi kamar yanda Ibn Abdul Bar yayi bayani akan hadisin yake cewa ruya anin nabi sallallahu alaihi wasallama annahu qala tabbas an rawaito daga annabi tsira da aminta Allah ya tabbata a gare shi yana cewa man ba'a nakhla duk wanda ya sayar da wani dabino kenan iccen dabinan wanda ya sayar da shi ba da an tu'abba bayan an riga ya an mata kilili kilili shine irin barbara wadda ake yi wa icce da icce diddan a samu a sami yaya idan ya kasance jinsi ɗaya ne to bai yiwuwa a samu abin da ake so wannan kuma dalili ubangiji yake bayyana wa min kulli shay'in khalaqna zawjayn la'allakum tatadhakkaruna ko la'allakum tadhakkaruna ba wani halitta wanda face ubangiji sai da ya halicci namiji da mace da mace idan babu wannan to ba yiwuwa a samu habbaka ba yiwuwa a samu kawuwa da haka shi sanya lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tarar da mutanen garin Madina suna yi wa dabinan su kilili manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kai yi ko haku sha ma kanku lahiya ku bar ta ai ba sai kun mata kilili ba a lokacin nan suka bar wannan shekarar kurum 'ya'yan dabino ne suka hoto 'yan mutsi-mutsi ba wanda za a iya amfanuwa da su ba sai lokacin da suka zo suka bayyana wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa antum a'lamu bi umuri dunyakum ku kuka yi sanin al'amarin duniya wannan harkar sai da sayawa ce kun yi mu ilimi akan ku tayi kun yanda kuke yi da shi mazala a lokacin nan bai san ba idan ba a yi kililin nan ba baya yiwuwa a samu abin da ake so shekara da ta yi aka zo girba ba a samu ba abin da ake so ba suka kawo suka ce manzo Allah gashi nan ka ce ka ayin kuma ga abin da ya wakana yace to ku kuka yi ni sanin al'amarin duniya ku ku tai ku yi abin da kuke so ku tai ku yi abin da yake gyara ku na daga al'amarin duniya ku amma dai abin da ya shahi al'amarin lahira kuma wannan wajibi ne a sallawa wa manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama ba kana li nabiyyin wannan an yakuna lahum khiyaratu min amrihim bai dacewa ya kasance manzan Allah idan ya zarta wani al'amari na rayuwar na na abin da yake hukunci ne wani ya kasance yana da wani abu wani zabi wanda yake mafi kyau akan ko mafi mafi a'ala akan zabin manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama to shine manzan Allah ya zartar da hukunci yace ba'da an tu'abbar wannan ita bishiyar nan ko dabinan nan iccen dabinan nan bayan an riga ya an mai kirmi an mai garwaye an mai barbara yace fatamaratu halil ba'i wannan 'ya'yan itacen yana komawa ne zuwa ga shi wanda ya wanda ya dasa dabinan shi an riga ya zo ya yi wahala ya gyara lokacin ya gyara ya yi barruwa ya yi kaza ya zo ya yi kilili to a wannan halin baya yiwuwa wanda ya saya ya kasance a ai wannan ya'yan itace tun da na riga ya nace uwar da bina wannan wani awa ne ba a'a fasamaratu halin ba'i wannan wanda yake ainihin wanda ya saida maka to ya'yan itacen na wannan shekarar nashi ne ba naka bane ba saboda shi yayi wahala shi shi yayi komai shi shi kuma kullum addini bangaren sai da sayarwa abinda yake mana hannunmu mai sanda la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil kada wani yayi babakere akan dukiyar wani duk abinda yake na yarda ne ka yarda muka zo muka yi shanjar dukiya da kai na baka kaya na ka bani dukiya wannan alhamdulillah amma dai in zo in zalunce ka ko in maka abin da baka ba shine aka hana ka qat'an a cikin addini bai dacewa wani ya zalunci wani a bangaren haraka wadda take ta kasuwa ka amfana ne in amfana ka samu riba ni in amfana da abin da na dauka a wurinka shi ne shi san ya ubangiji ya halatta mana in yaya kasuwa take a ci a samu riba a kanta in ma nawa kake so ka nemi riba sai dai idan ya kasance da kwai matsala wadda mun zo a cikin alkhiyar babi na can gaba malam zai mana bayani da kwai irin nau'i'ika na alkhiyar khiyarul gaban wanda wa'ansu daga cikin malamai sun yarda da shi wa'ansu daga cikin malamai suna ganin a'a ai babu gaban a cikin kasuwa na sai da maka ne ka yarda ka aminta ka saya a fari na zo wa'ansu daga cikin malamai kuma ita ce faɗa mafi rinjaye wanda suke ganin in dai aka bugi hancinka a kasuwa abin ya kai yanciyar in abin da aka buge kan to kana iya maidawa ka ce kayi ni wannan kasuwar na wasa kuma ko kai ne wanda ka saya ka bugi hancin shi kana iyawa yana iyawa ya maido maka ya ce a wani kasuwar nan wala ta da ka sabida kashi daya a cikin ukun abin da na saya a wurinka ka riga ka zalunce ni ga abin da ake saida shi a cikin gari za mu zo kan matsala ta gaba insha Allah za mu yi bayani a kan ta to shine nan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yake bayyana mana fatamaratu halil ba'i ayyan itacen nan bayan wanda wanda ya ma wannan dabinan kilili ya shirya ce gyara shi to ayyan itacen yana komawa zuwa gare shi koda ya kasance ya saida wani wannan iccen illa an yashrri al mubta'u sai dai wanda zai saya ya zo suka yi sharadi to wannan ƴaƴan dabino wannan iccen wannan ta dabino nake so ko a garkata ina da iccen dabino guda hamsin zo in saida ma goma to in ka saida mun goma ƴaƴan dabinan da za su fito ƴaƴan itacen wannan na wani ba naka bane ba na yarda na amince to wannan kuma almuslimuna ala shurutihim musulmai kullu akan sharadin su suke tsayawa na yarda ka yarda sharadin da muka yi alhamdulillah ka zo duk lokacin da na ga dama yin zo tsinke kayana ko yana danye ko kuma in bar shi ya fara shan iska ko wani amma kamanta ka yanzu ya koma mallaki na amma dai in ba a yi sharadi ba fa samaratu halil ba'i wanda ainihin ya saida maka to ƴaƴan itacen nashi ne ba naka bane ba wannan shine hukunci na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama malam sai yake cewa kazalika sa'ir shajar dukkan wani nau'i na daga itace wani daga icce wanda shi ma zai aiwar da ƴaƴa shi ma idan aka saida maka to ‘ya'yan itacen na wanda ya sai da maka ne ba naka bane ba ya ce in zaka na samar rubadiya sharaɗi idan ya kasance ‘ya'yan itacen sun rigaye sun bayyana ko da suna ‘yan mutsi-mutsi an rigaye an tabbatar sun bayyana inda da biro idan aka mai kilili za ka gani ya fara huda to da zaran ya yi huda ba samaratu halil baya illa an yi shari'a da mutawa haka kowane irin icce in dai ya fara ƴaƴan itacen mangwaron nan idan ya fara hudu wannan ƴan muli-muli ɗin nan to fa samaratu halil ba'i sai dai idan ya kasance kamun wannan aka zo aka saida maka shi ba wata wahala da ba wani abin da ya to wannan kuma naka ne ba nashi bane ba ya riga ya ida girbar shi ya yanke irin kamar mangwara yana yiwuwa a yi shi a abril men juwan ya riga ya mai mangwara ya kare ya kahe ya kahe ya zo ya sai da ya itacen ya sai da uwan mangwara to daga wannan lokacin duk abin da zai wakana na wanda aka sai dama ne amma dai da zarar irin kamar fabrairu ya kama marsu ya kama ya fara hudan nan ya fara bayyana bayyana ƴaƴan shi yana nema ya fara hutarwa to fa samaratu halil ba'i wanda ya sai da to nashi ne ba naka bane ba shi ne bala ya kawo mana kowane nau'in icce shi ma yana ɗaukan wannan hukuncin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya buga na daga na daga uwar dabino yace wa in ba al-ardu wa fiha zara'u misalin gona ce gare shi sai ya zo ya sayar da gona ya riga ya mi shibka a cikin gona to abin da ya shibka ya ce la ya su da illa marratan abin da aka shibka ba a girban shi so so daya kamar irin gonakanmu dawa ce hatsi ne masara ce wannan wake ne gujiya ce ya shibka kaga kibka ɗaya ko girba ɗaya ake musu a shekara to shi ma wannan fahuwa lilba'i yana komawa zuwa ga wanda ya saida saboda shi ya zo ya gyara gonar shi ya kawo ya kawo irin shi ya shibka ya tattali kayan shi ya zo ya noma to da zaran ya zo ya saida wani na zo na saida ma gona har abin da yake ciki in dai ba a yi sharadi ba yace malam ya sharidu al mubta'u he dai idan wanda ya sayar ya dora sharadi ya ce a ai duk abin da zai zai huto daga gonar nan to yanzu rabo na ne misalin muna samu ruwa a mai ko a juwan ya samu ruwa a juwan jiye ut kamun abubuwa su fara hutawa sai ya ji baya iya zama ko kuma baya iya amfanuwa da wannan gonar wa zai saya ya zo in sai da mai da gonar da abin da yake cikin gona to in dai ba a yi sharaɗi ba abin da za a girba na shekarar nan na haka ne ba nashi ba ne ba shi ne malam ya shari tsohon mutawa sai dai wanda zai saya idan ya ɗaura sharaɗi ya ce a to ba a cikin addini mun sani al'amarin nan kai kai wahalarka naka ne ba nawa ba ne ba in na tashi saya zan saya ne har abin da yake cikin gona har abin da zai mutu kayan da ka amince na yarda na amince aka yi kuɗi ya ba shi ya amsa aka yarda aka yi yarjejeniya alhamdulillah aka watse to shi kenan gona ta koma ta ka duk abin da ya wuto naka ne kai wanda ka saya ba nashi bane ba amma dai da zaran ba a yi sharadi ba hukunci na shari'a wannan ƴaƴan itacen naka ne ba na wanda ya saya bane ba Allah ya ce to wanzu Allah ya waɗi ya ce wa idaka da yujazzu marratan ba da okura idan ya kasance abinda aka shibka ana iya cire shi wani ya sake hutawa a cire ya sake hutawa kamar misalin da muka bada kamar tumatir kamar tattasai a wannan ba shi ma duka yana ɗauka wannan kamar su attaguru abu ne wanda idan an shirka shi idan aka tsige shi wani ma sake hutawa yake yi to irin wannan abubuwan da ake cirarsu lokacin tira ta harko mala ya ce fal'usuri lilmushtari ainihin ita shimkar da aka saida maka ta kace na kai wanda ka saya ya ce waljazzatu zahira inda albai lilba'i tira ta harko ta wanda ya saida ne amma dai tira ta biyu duk abinda zai biyo baya bai da hurumi a ciki naka ne kai wanda ka saya saboda shi ga wahalar shi wanda yi wahalar da ya yi wa wannan shifka an ba shi dama tana ta farko tashi ce amma dai duk abin da ya biyo baya yanzu bayan wannan ta koma yanzu mallakinka yanzu duk abin da ya biyo na kai shi ne dai ne nafsul hukum kaga da bino ɗan da bino kaga ai uwar gata nan idan duk lokacin aka hudda wani lokaci sake fitarwa take yi to wannan hutar ta farko in dai ba a yi sharaɗi ba naka ne na kai wanda ka saida in huta ta biyu kuma wannan shi bai da hurumi a kan shi ba zai zai ce a uwar da bino kaɗai na saida maka da ƴaƴanta na wani a na farko naka ne saboda wahalar da kai ka mata kilili ka gyara ta kayi sassabe kayi kaza wannan naka ne amma dai bayan shi wannan na wanda ya saya ne wallahu ta'ala sai babi na gaba mala yake cewa ko fasali na gaba mala yake cewa naha rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama an bai'i samarati hatta yabdu salahaha wa in ba'a samara ba'da budu'i silahiha ala tarki il juzazi jaza wa in asabatha ja'ihatun raja'a biha ala al-ba'i li qawli rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama law bi'ta min akhika thamaran fa thamaran fa asabathu ja'ihatun fala yahillu laka an ta'khudha minhu shay'an bima ta'khudha mala akhika bighayri haqqin وسلاح ثمر النخل أن يحمر أو يصفر وسلاح والعنب أن يتموه وسائر الثمر أن يبدو فيه النضج ويطيب أكله wannan fasli ne malam bugu wannan ƙarin bayani ne akan babun da ya gabata yake cewa nafsul uslubu dai hadisi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hadisin da Imam Bukhari da Muslim suka wutar da shi yake cewa naha Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam al-bai'i samara manzo Allah tsira da aminci Allah shi tabbata a gare shi yayi hani a sayar da hayan itace hatta yabdu salahaha har sai nasu ta fara bayyana ko ta bayyana idan horonsu ya bayyana ko nunarsu ta bayyana a lokacin nan kana da incin ka sayar da su amma dai ba ta bayyana ba idan ka sai da ai an yi gwari wannan shi ne ainihin gwari ka sani ya bayyana ko ba ya bayyana ba idan ka ɗauki dukiyarka ka bada to ka bada dukiyarka ne wani yana iya dannewa ya ci banza kai baka samu bayan itacen ba kuma shi ya danne dukiya shi sun yanar addini kullum idan muka ɗauka duk abin da ka ga an shar'anta maka da hikima a cikin shi kuma addini bai bar maka komi ba face yi da ya maka tsokaci a kan shi miye irin ta'amulin da kuke yi wata irin mu'amala kuke yi tsakankanin ku da junanku to ga abin da shari'a ta sanya ta hukunta don mu'amalar ta kasance kai ka anhwana shi ya anhwana ba a cuce ka ba shi ma ba a cuce shi ba shi ne yake bayyana mana naha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an bai isamara manzo Allah tsira da aminci Allah shi tabbata a gare shi yayi hani a sayar da 'ya'yan itace hatta yabdu salahaha har sai nasu ta bayyana idan nasu ta bayyana to a lokacin nan kowa ya tahiya sida kaga kayan nan dai ga su a gindin wasu sun nuna sun kai a girba nawa ka saya ni banda da lokacin da zai iya girba zai banda da banda da karhin da zai iya ba wa ma'aikata kuɗi su zo su girbe mani nawa ka saya a cikin wasu a na saya kaza to ku ka tai ka tsanka irin yadda zaka ga mafi yawa masu jirgin suna yi idan an nuna idan abin da za a girban ya nuna to wannan ma halaka ne a sayar da shi idan bai nuna ba to shine haramun a sayar da shi shi sanya nan mala ya kawo mana wa in ba a samaru ba da guduwi silahiha yanzu ka gani an ce maka an yi hani kamun ninarsu ta bayyana idan ninarsu ta bayyana a lokacin nan an halatta maka sai da duk wanda kake so in ya ga dama ku yi jirga da shi ka girbe mai ko kuma a'a ya zo ya girbi kayan shi wannan ci ya sani ya ce to wa in ba a samaratu ba da guduwi silahiha idan kuma ya sayar da wannan 'ya'yan itacen bayan nassi ta riga ya ta fara bayyana ya ce alattarki ilal juzazi jaza ya ce suka yi shinga a na zo uwar dabino ce gare ni yanzu wannan nonon na dabino nawa zaka sai shi na saya jika goma eh na sai da maka gashiran ya fara bayyana yanin nashi ta fara bayyana a lokacin nan me ya ce a to a bar mini shi a jikin a jikin uwar dabina idan aka bar mun shi ya idan na sai lokacin da ya fara ya fara zubarwa da kanshi sannan in zo in dauka suka yi wannan jirgar malai yake cewa jaza ya halatta ya halatta ka bar muni zuwa lokacin da na lokacin da lokacin girba ya kai zan zo in girbi kayana ko lokacin yanka zan zo in tsinke kayana ya halatta ya halatta uwa itaciyar ba taka bace ba wannan ba tashi bace ba amma dai ya nemi alhurma a birni kuma an saida bayan nunar ta riga ya ta fara bayyana yace mala yace jaza sai dai idan ya ya sayar ne yanzu wannan kaga mas'ala guda biyu ce an ce maka an yi hani kamun nuna idan ya nuna ya halatta a saida a zo idan an saida ka girbe kayanka ko kuma ku yi sharaɗi da shi ka bar mini lokacin da zai nuna lokacin lokacin lokacin yanka idan misalin ya saida mai a watan juwai lokacin yanka kuma a wuta ake yi ka bar mini ya ƙara da na har ya fara zubarwa da kanshi na yarda na amince to wannan malai ce jaza ya halatta a wani hali ne zaka iya saida wa mutum kamun budu sila shine kana iya saidawa mutum kamun ninashi ta fara bayyana ƴaƴan itacen kamun ninashi ta fara bayyana amma dai da sharaɗin in na saida maka kai tsaye zaka zo ka girbi misali gona ce gare shi gonan masara ce gare shi sai gani in ya ce ya bari wannan masara ba za ta kawo ba ba za ta bada abin da ake so ba akwai wani lokacin da zaka ganta idan lota ta zo ka ga al'amarinta abin tsoro ne sai ka ce to wani zo ka zo mu gani ya za a yi shi yana da dabbobi makiyayi ne zo in sai da maka wannan gonar dabbobin ka su shiga su yi abin da ya kamata to nawa ka saya ka gani bata kai ba bata kai lokacin da zata bata kai nina ba barantana a saida ta ba amma dai idan an shardanta zaka sanyo dabbobinka su cinye ta ko kuma a kamun ta karasa gaba zaka nemo wanda za su yanke akai damu ma karma mun kake so wannan ya halatta a saida amma dai ya barta ya ce a'a sai idan ta nuna ba gona shi ba shi ya mata a sai da kamun kamun wannan masarar ta fara nuna ta fara hudu kai ta fara bayyana iyanta iyanta su fara nuna to wannan haramun ne kaza ina fata an fahimta kenan a halin da kamun nuna in an yi sharaɗin girbe wannan duka gona to wannan ya halatta ko kuma a kuri zai yi da iccen dabina ya ce kamun da na shi ta fara bayyana sai ya ce zo ka sai da mini ya sai da ne wannan wa an riga ya an wannan wannan zauwa zai yi ana sai da min zauwa zai yi yanke ya dauki wannan iccen dabino ya ta yi kuri da shi wannan shi ne abinda shari'a ta ba da dama ya ce wa ina asabata haja'ihatun raja'a biha alal ba'i yanzu misalin ai matsala ta biyu da malam ya kawo in ya sayar bayan nunar ta riga ya ta bayyana aka sai da sai ya ce a jinkirta mini bar mini ƴaƴan ita ba mini bar mini ƴaƴan itacen a jikin wasu har zuwa lokacin yanka in zo in yanka tunda ai nunan ma idan ta fara nunar ta fara bayyana ai ana buƙatar ya koma macin ya nuna iya nuna in ya fara masara masara masaran ya yi masara tar a lokacin nan nunar shi ta riga ya ta kai ya ce bar mini to wannan mala ya ce halaka ne ka yi haƙuri in dai kun yi sharaɗi kayar da ka amince halaka ne a cikin ciniki a bar maka zuwa lokacin yanka ka zo ka yanke kayanka ya ce to a wannan halin in asabat haja'iha idan wata annoba ne ta zo ta samu 'ya'yan itacen ya sai da maka uwar dabino ya sai da maka 'ya'yan itacen dabino in zuwa ta annoba sai ta zo sai ta samu wannan dabino ko misalin mu ɗauki ko masara ce ko kuma hatsi ne kurum sai ruwa sai ya tsaya ya kasance ga shirin ya fara bayyanuwa na shi ta fara bayyanuwa amma dai abin ya gaza kurmin ruwa ya tsaya ko kuma fara ta zo ta cinye hatsa ai wannan annoba ce ba daga kai bane ba da ruwan ubangiji Allah yake kaddara wa bayan shi haka ko kuma gonar ta riga ya kurmin gobara ta tashi aka ita ce duka wannan annoba ce yace to ya za a yi malam sai yake cewa raja'a biha alal ba'i yace yanzu sai ya mayarwa wanda ya saya a wurin shi bai da mai kuɗin shi inda ai bai ɗauka shi kuma dama idan tashi ciniki shine in na baka ka ɗauki kayanka in baka ɗauka ba da abin da ta same ka to ta ci sai dai idan mun yi sharadi a wani zo yaushe zaka zo ka ɗauki kayanka zan zo ɗauki kayan da kaza to a lokacin nan idan lokacin bai kai ba wannan al'amari a hannunka amma dai lokaci ya kai to naka ne wannan kuma idan an ci kurmi gobara ta ci ta ci ta ci kudinka ba kudi na ta ci ba shine mala yake cewa wai na sabat haja'iya da wata annoba za ta samu ƴaƴan itacen yace raja'a biha alal ba'i za a mirwa wannan wanda ya saya za a mayar mai da kayan shi kenan zai mai da mai wanda ya saya za a mai da mai kudin shi ya ce liƙauli rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ƙalilun haɗarin manzan Allah tsira da aminci Allah shi tabbata a gare shi hadisi ne wanda imamu muslim ya hutar da shi yake cewa wa in asabat ha ja'ihatun afon lau bi'ta min akhika thamaran fa asabat hu ja'iha yace da zakka sayarwa dan uwanka 'ya'yan itace sai wata annoba ta zo ta same shi yace fala yahillu laka an ta'khudha minhu shay'an baya halatta a gare ka ka amshi wani abu a hannun shi haƙuri za ka yi asara ce ta zo ta same ka shi kenan kuma wannan kuma sai ka dogara da Allah inda baka sai dami ba asara ta zo waye mai asara kai ne mai asara hakan da ta zo ka sai dami bai dauka ba a wurinka asarar dai kanka ne take komawa sai ka dogara da Allah ka mayarwa Allah al'amarin shi ka ƙara istighfari ka yi la haula wala quwwata illa billahi wa inna ilaihi raji'un Allah sai ya maida maka da abin da yi wannan alheri amma dai shi wanda ya saya kudin shi ya sani kuma kudin shi za a maida a hukuncin shari'a kenan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa bi mata akhudhu mala akhika bi ghairi haqqin ya zaka amshi dukiyar dan uwanka ba tare da wani haƙƙi ba inda ya dauka ne an ci kudin shi amma ne bai dauka ba to duk annobar da ka samu kanka ba ta shi ba shine da kai wannan wata riwaya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi amara bi wad'il jawari manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi umarni irin wannan annoba idan ta samu mutum sai a zo a yi a daidaita dai shi wanda ya saya in a zo a yi kiyasi misalin ta ci rabin guda ko rabin abin da ya saya dukkan sun lalace sai a zo a daidaita shi ma wancan sai a ce mai to gashi nan tun da dai ga abin da hali ya kama abin da ya cin to gashi nan na miyar maka da kudinka wanda ku yake masu kyan hinka ɗauki kayanka amma dai in duka ta ci to kudin shi za a bashi in wani abu ta ci sai a zo a yi kiyasi to wani ta ci kaza kenan sai a zo a ɗan yi kwamfansi shi wancan ba za a ce ba a ai ya koma naka dan da ya koma naka shi kenan ni ba ruwa na a'a abinda ta cin kenan abinda annobar ta ta taba kenan sai ka zo ka mayar mai da kuɗin shi wanda yake mai kyau shi kuma sai ya ɗauka ya yi gaba da wannan shine manzo Allah ya mana kashe ni bai halatta mu ci dukiyar dan uwanmu ba tare da haƙƙi ba shi bai ɗauka ba bai yi amfani da ita ba dan me sun ya zaka amshi kuɗin shi kina annoba kai ta sama ba shi ta sama mala yake cewa wasilahu samarin nakhli an yahmarra aw yasfarra yace nunar nunar ƴaƴan dabino shine imma yayi ja ko kuma yayi rawaya rawaya yayi masar masar shine idan kaga dabino yayi hakan ko yayi ja ko kuma yayi masar wannan shine nunar dabino kamar yadda hadisin Humayd daga wannan daga Humayd daga Anas bin Malik yake cewa lalle manzo Allah sallallahu alaihi wasallama naha albayn nahli hatta tazu ya ya hali a sayar da 'ya'yan dabino har sai sun nuna Anas yake cewa sai muka tambaya wa ma zahuha ya rasulullah manzo Allah to miye ne na 'ya'yan dabino manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai yake cewa tahmarra wa tasfar yace shine tayi jaja tayi ja ko kuma tayi masa idan ta yi haka kurum ta nuna a lokacin nan kowaye ana iyawa a zo a sai dami a sai dami a kan uwarta ko kuma a girbe a sai dami ya ce wal'inabu an yi tamawa shi kuma inabi shi ne ya yi baki idan ya yi baki shi ma ya riga yi ya nuna duk da kasancewa inabin da bamban wannan yana shan bamba akwai inabin da nane shi zaka gan shi tsamma cirta da shi amma dai idan aka ɗauko aka taba zaka gani ya zaƙin ya huce zaƙi da kai kuma inabin da a galiban ma inabi wanda wanda su larabawa suke da shine idan ya nuna zaka ga yayi fiki danyen inabi kenan to wannan shine wani kuma zaka same shi fari yake yi idan ya nuna wani zaka same shi masara yake yi idan ya nuna shi dai sadefan da bariyate na inabi amma dai galiban ma inabi idan ya nuna baki yake yi shine nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace ina ko kuma mala yake cewa wal inabu an yatamawwa shine inabi kuma ya ya ya ya yi baki da kai riwaya wadda Imam Ahmad ya hutar da ita haka ashabu sunan sun hutar da ita wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da hadisi ne wanda yake hasanun gharibun yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam naha an tuba'u as-samarata hatta tazhu manzo Allah yayi hani a sayar da da da da ƴaƴan itace har sai sun nuna yace wa 'alil inabi hatta yaswadda inabi kuma har sai yayi baki kina wannan shi ke nuna maka ya tamawwa shine yin baki shine nuna inabi mala yake cewa wasa'iru athamari an yabdu fihi nudash yace su kuma sauran ƴaƴan itace shine nunassu ta bayyana nunassu ta bayyana wannan hekaci akwai mangwaron da gashi nan tsanwa tirata da shi amma dai wanda ya san shi daga ya gani ya ce wannan ya nuna kutsin koshi idan aka fara zaka ga cikin shi jijja wurin gwanin daɗi to shi ne wa'ansu ‘ya'yan itacen wannan kiyasi za ku yi hatta a wannan hatta ya budu fihin nudush hasse nunus idan ta bayyana wanda yake cikin al'amarin ya sanya nunus take ya ce wa ya ɗibu aklahu ko kuma cin shi ya yi daɗi kasai idan an same shi lokaci kaza ana iya sa ran yana da zaƙi idan ya yi zaƙi kuma wannan alamar kinan yanin misali idan muka ɗauki kamar hatsi kaga hatsi menene nunashi shi ne ya yi ƙarfi an yi shadda shi ne idan ya yi ƙarhin da ya yi tauri kinan wannan shi ke nunawa hatsi ya nuna idan yana ƙasa da haka to wannan kuma ba za a sayar da shi ba hukuncin wancan ya hau ƙarshe wallahu ta'ala alam wannan shi ne ƙarshen babu ina tunanin darasa ana fahimta sai mu shiga babi na gaba wala yake cewa babu alkhiyar ina tunanin shi za mu kan takaita akan mas'ala guda uku ko guda na mu dauki khiyarul aib khiyarul shar wa khiyarul aib khiyarul majlis wa khiyarul mal yake cewa wannan babi ne wanda zai mana bayani akan zabi idan an zo an yi saye da sayarwa kana da zabi ina da zabi matakar bamu gusa ba daga wurin da muke ba shine malamai suka kasa zabi yana kasuwa kashi biyu bangaren saye da sayarwa kana da zabi a matsayinka na wanda ya saya kana da zaɓi a matsayinka na wanda ya sida wannan zaɓin kuma yana zauwa in ma ya kasance khiyarul majalis na zo wurinka na cewa malam dauda ga kaza ina so in sida eh nawa ka sida na sida ba kaza eh na yarda na amince ka ba ni kuɗi na na baka kaya a wannan halin ciniki bai tabbatu ba ciniki yana tabbatuwa ne idan muka rabu duk da kasancewa mazhabinmu na malikiya idan idan idan idan idan idan zance ya kare eh ka saya eh na saya sosai ma amfi na shikenan na yarda na amince na saya shikenan amma dai duk da kasancewa wannan magana su tana da rauni shi an yaftari al'abadanu idan gangan jiki guda biyu ta rabu to wannan wani yaron majalis ya ƙare muna zama wuri da ka saya na saya eh shi kenan na baka na a lokacin da yana ce kai ba na daura na hasa amshi kayan ka bai da incin ya ce a bayan na riga na sai da maka ya za a yi bai da wannan incin kuma shi ma idan ya ce kai na hasa sai da maka ba ni kaya na banda da ince ince mai a ai to tunda mun riga mun yanke ciniki ya za a kace a idan da muka rabu ya huta na kama hanya ta shi ba ya kama hanya shi he yace kai an cuce ne ya dawo ne ya dawo a ba ciniki ya riga ya tabbatu ai lissahi ya riga ya kare alafari ya koma na kudi ya koma nawa to wannan shi ake kira da khiyarul majlis da kwa khiyarul aiba za ka zo ka saida ma wani al'amari yana da aibi wannan abin da na saida maka yana da aibi baka san ba ashe yana da aibi ba sai da ka sai ka fara amfani da shi yadda tabbatar ashe aibi gare shi to kana da incin ka ne domin wani abin da ka saida mun aibi gare shi ga kayan ka ka ba ni kuɗi da bai da inci ya ce ba zai bada ba sai dai idan kai kayar da ka amince ka ce a to shi kenan yanzu a zo a yi evaliyan wannan abin da ka saida mun yanzu aibin shi mine ne misalin salula ce ya saida mai batta rike ba ta rike tashi he sai to wannan salulai yanzu irinta wadda bata rike caji nawa ake sida ta sai a kawo wurin su wurin su Ridwan a ce to malam Ridwan wannan bata rike caji nawa nawa nawa kudinta a kudinta wannan jikka biyar wannan wadda aka sida mun jikka bakwai yani nawa zaka cika mai jikka biyu zaka cika mai dalilin wannan aibu da kare ta ina fata an fahimta wannan shine ake kira da khiyaru da aibu to a wannan halin koda yayi haraka ta miliyan goma da wannan salulai sai ya dawo ya ce a ai aibu gare ta kuɗi na zaka bani kamin ya san da tana da aibu yayi wannan harka ta miliyan goma to wannan kuɗin wannan nashi ne ba naka bane ba ba abin da zai baka ba ka ce ba yayi amfani da kaya na ba sai ai ai ai ai ai tila sai an raba riba ko kuma sai ya bani kuɗin aikin da a'a saboda bai san da tana da aibu ba sai daga baya san aibu sannan ya maida maka to kuɗin shi za a bashi idan ya ce ba na so kuɗi na nake so baka kayan ka zai ka bashi kuɗin shi ina fata an fahimta sannan da kwai khiyarul gaban shi ne wanda malamai suke da sabani a kan shi shi ne wannan bugun hanci ka zo kasuwa ya aka saida maka abin nan jika goma ake saida shi kai aka same ka aka saida maka shi jika goma sha bakwai kaga yan bugi hancin ka da yawa sai da ka koma sai ka gamu da wanda ya san kasuwar sai yake ce maka yi wannan abin jiya ma na sai shirka tara da rabi a kasuwa ma in ba a masan ka baci ka goma da za a sai da maka to haka ne to wannan kana da incin ka koma a bada a baka kuɗin ka ka koma ka ce wallahi na fasa ciniki a bani kuɗi na ko bai da incin ya ce a shi a yanyi ciniki a kana da zaɓi amma dai malamai sun yi bayani suka ce kamar yadda ni in na tahi akan maganganun malamai magana mafi rinjaye shine idan ya kasance bugun hancin da aka maka bai kai ba yanciyar in wannan abin ba misali ana sai da shi jika goma sai aka sai da maka shi jika goma sha biyu kaga ka zo aka ce maka an yi jika goma ka ce to shi kenan ai nan kuma ka ai bai kai ba jika biyu ba ta kai ba yanciyar in abin da aka sai da maka da shi ba da za a sai da maka jika goma sha biyar ka ce a ba gari da wa ne don wani kudi na to kaga wannan shi ake kira da khiyaru algabar an bugi hancin ka kuma haka shi ma wanda ya sai da maka da ya sai da maka shi ya samu kayan da san sauki sauki ko kuma ya samu kayan ko kayan shi ne wanda ya jima da ya hudu ya saye shi ya kawo gida kaddara shi ce da ya hutu sai ya sai da maka da ya sai da sai ya ji ana cewa ai kazan nan kaza ake sai da shi ya ce to wallahi ba haka ba shi ya sai shi nan da shekara goma yanzu a cikin gari ana sai da shi ya sai shi jika goma yanzu a cikin gari ana sai da shi jika hamsin da ya hutu sai ya ce to jika ishirin ya ce na taya jika ishirin sai gani a to abinda na saya jika goma yanzu jika ishirin gari kurum yana kusa ne wani ya ce mai a ai wannan abin a yanzu ba a jiya ma wani ya sai shi jika hamsin kuma naka kuma ya hina shi ya hina shi kalite sai ka koma gari da wa a baka kudinka aka kana da incin ka warware shine kana da zabi khiyaru algaba sannan da koyi khiyaru shart wanda shi sharadi ne zabi ne gare mu na sharadi nazo na saya a wurin ka sai in ce maka to wani mu dauki kwana biyar zan ta in yi sayan wannan motar da ka saida mani in na ji irin abin da nake so komin ta zamzam to sharaɗi ko ciniki ya riga ya tabbatu kana iya ɗaukar hankudin ka bashi amma dai muna da kwana biyar in bai yi ba zan maido ka bani kuɗi na in ya in ban maido ba kwana biyar ba ciniki ya tabbatu kaga wanda an yi sharaɗi shi kuma almusulmuna ala shi ɗaya gida ne ka saya ka ce a ne ka kwanta a yi na wata guda ka gaya yake sharaɗi ne kuka yi in ka shiga in ka gabe maka ba ka ce to ga kudinka wani kaya ba wannan ga gidanka ba ni kudinka wannan duka wannan yana da mutum yana da zaɓi a cikin shari'a mu hamza ta da mu ɗauki matsalolin da muke so mu ɗauka mala yake cewa malai yake cewa albayyani bil khiyari malam ya tafarraqa bi abdanihima yake cewa masu saye da sayarwa guda biyu suna da zabi matukar ba su gusa ba daga inda suka yi saye da sayarwarsu da jikunansu jikinku bai gusa ba kana nan a cikin a cikin akohon masallacin nan aka yi ciniki cikin masallaci ba a yi ciniki harabun ne ba a ba a cikiya ba wannan yace to suka yi ciniki a inda suka yi cinikin su gusa ba to kowa yana da zabi amma dai da zaran an gusa to ba zabi ya riga yi ya ya ya ya ya gushi daga hannayensu dukkan su guda biyu shine malai yake bayyana mana albayyani bil khiyari malam yatafarraqa bi abdanihima yace masu saye da sayarwa suna da zabi akan abin da suka saye suka sayarwa safaqar da suka yi suna da zabi akan ta in ma su tabbatar da cinikin ko kuma su warware cinikin matakar su kusa ba jikunan su guda biyu su kusa ba daga inda aka kulla wannan ciniki shine kaga nan mi gare muna da majlisul aqd wurin da aka yi cinikin matakar ba a gusa ba to da kwai khiyarul majlis kuna da zabi na wannan wuri idan kuka gusa to shikenan ciniki ya riga yi ya tabbatu kuma kowa yana da haƙƙi akan wannan sai dai idan sun yi ittifaqi akan warware wannan cinikin wa masalan wani zai ce a a da aka kulla cinikin kai tsaye kamun su gusa sai ce to wani dama ka taba mun ba daidai ba bakka da zabi akan abin da na sai da maka in dai ka yarda ka amince ka mai komun kuɗi wannan ciniki ya zarta to kaga wannan an riga ya yi sharadi kaga wannan babu wani khiyarul majlis sun warware khiyarul majlis amma dai ma dama ba su yi wannan sharadi ba tsankanin sa ba to khiyarul majlis yana nan in ya ga dama a kai tsaye yana iya cewa amshi kuɗin ka ba ni kaya na ko kuma wannan ba ni kaya na amshi kuɗin ka kowa yana da incin ya warware wannan ciniki wannan kuma da kwai riwaya ta imamu bukhari da muslim ta hadisi na abdullahi bin umar wanda da yawa daga cikin malamai suna wannan sun maida wa malikiya raddi akan haka inda abdullahi bin umar ya kasance idan ya yi ciniki kai tsaye yake juya baya ya dan gusa idan ya gusa diddan kaka dawo ka ce ba haka ba idan cikin jirgin ruwa ne yake yana ƙasa idan aka yi kulla cinikin a ƙasa ya yi hoto sama ai dai murnar gangan jikinka da tawo murnar kuma abdullahi bin umar shi ne ya rawaito hadisin daga bakin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama shi ne yake cewa idza tabaya'ar rajulaini rajulani fa kullu wahidin minhuma bil khiyari ma lam yatafarraqa yace idan masu ciniki guda biyu masu saye da sayarwa guda biyu suka riga suka kulla ciniki tsakankanin su to kowanne daga cikin su yana da zabi akan cinikin akan saye da sayarwar da aka yi ma lam yatafarraqa matakar ba su gusa ba daga gangan jikin su bata gusa ba shi kuma dalilin shi malamai suke cewa wanda ya rawaito hadisin shine mafi sani akan abin da ya rawaito daga bakin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama aka ce ga abin da Abdullah ibn Umar yake yi kenan gangan jiki ce take rabuwa ba magana bace ba take rabuwa ba kaga wannan sabani ga masabun mu na malikiya akan suna cewa fada ce idan dai an riga an tabbatar bangaren furici an tabbatar da ciniki to babu wani yaron majalis a cikin al'amarin suka ce a ai a wannan mazhabin malikiya bussa da wannan hadisin shi sanya a suna da wannan hadisin ne dai kurum fahimta ce kowa da tashi ga abinda malikiya suka fahimta a malam ya tafarraka bi aqwalihi ba kuma hadisi abdullahi ibn malam ya tafarraka bi abdanihi ba gangan jikinsu matukar bata gusa ba to wannan masu ciniki guda biyu kowanne daga cikinsu yana da zaɓi in ya ga dama ya zartar da wannan cinikin in ya ga dama ya warware wannan cinikin ya amshi kayan shi shi wancan ya amshi kudin shi haka da kwai riwaya wadda imamul bukhari da muslim suka wutar da ita riwaya ta hakim bin hizam yarda Allah shi tabbata a gare shi yake cewa daga annabi tsira da aminta Allah shi tabbata a gare shi yana cewa albay'an bil khiyari ma lam yatafarraqa yace masu ciniki guda biyu suna da zabi akan cinikin su matukar suna suna nan a majlisul aqd inda aka kulla cinikin suna zamme to kowanne daga cikin su yana da zabi matukar buskusa ba yace idan sun gusa to wannan matiniki ya riga ya zarto shine riwaya ta hakim bin hizam yake cewa fa in sadaqa wa bayyana burika lahu ma fi bay'i ba idan suka zo a kaya na kaza ne iri kaza ne ga kalidan shiga abin da yake nayi amfani da shi kwana biyar kaza da kaza ka bayyana duk abin da yake cikin kayan ka kuma banda saidawa sai akan kaza yace wannan Allah zai sanya albarka a cikin kasuwancin su na amince na saya to Allah zai sanya albarka kai ka amfani da abin da aka saida maka kana farin ciki kuma kaga albarka a cikin shi shi wanda ya saida maka kudin da ya samu Allah sanya albarka a ciki sanya albarka kullun abin da muke wauta akan shi shine sai mu ringa tunanin ai albarkar na ai ba wani abu ne ba jikka goma yawanci muke wa ba wai albarkar ba kana iya samun jikka kai amfanin da mai jikka goma ƙarya yake yi amfani da ita wannan ita ce albarka duk abinda ka samu ka nema Allah ya sanya mai albarka ki sanya a kullum kada kai kasa a gwiwa ka ringa roƙo ubangiji ya sanya albarka cikin rayuwarka cikin abin da ya baka cikin duk abin da kasance kana aikatawa idan ya sanya maka albarka mafi alkhairin kwanuka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shine kwanukan da Allah ya masa albarka akai aiki nagari kuma wa hasuna tala umruhu wa hasuna amaluhu kwanaki suka yi yawa kuma ayyuka nagari aka aka aka aiwatar da su a cikin kwanuka kaga Allah ya sanya albarka a ciki wannan albarka ita ce ake yi wa ya sanya ga malam bahaushe duk abin da yake na kasuwa zaka yi yana cewa albarka albarka albarka albarka da ita ake nema duk abin da zaka yi in dai babu albarka a ciki to Allah wallahi zai barka da iyawarka ka samu kaga kurum iska ko ka samu a kade ka lahiya ka ci ta abin da aka samu duka wannan ubangiji sai ne kuma abin da ya gagare shi amma dai ubangiji ya sanya albarka ya kaga dan abin da bai ta kara ya karya ba ka samu wanda ka samu ba ya ka gani ya koma maka jari ya koma maka dukiya ta sanya a kullum nake cewa haika ga wani yana da dan tebur ɗin shi yau ya zo ya girka a kasuwa shekara biyar masu zauwa ya koma waɗanda ya tarbo su a kasuwa a lokacin nan ma suna fafata ko kamun a yi shi suna kasuwa ya zo yana ba su kaya sabida ne sadaka wa bayyana ya yi gaskiya ya bayyana kasuwa ta wani ma ba abinda ba abinda nake nema illa alheri wani dan uwa muna tare da shi yace ni ni ni wata irin ƙarya ce yi a kasuwa ko ni ta janyo wana yace ba abinda ta janyo wana illa wahala yace shi zan ya yanzu kurma kasuwa gaskiya ce da abinda zan iya in wani yace kuma alhamdulillah yanzu wallahi na gani abinda ake cewa kai gaskiya Allah ya albarka yace gashi nan kuma al'amuran suna tafiya yayin ba kai ne kamata sai to wanda aka cuta a baya ita to Allah gafarta mana yace wa in kazaba wa kataba muhiqat barakatu bai'ihi ba yace idan suka yi ƙarya suka yi ruha ruha a cikin kasuwarsu to ubangiji zai shahi albarkar wannan kasuwa idan ubangiji ko ya shahi albarka yake gani an buga an buga abinda ake so a samu ba a same shi ba Allah kiyaye wannan shi ake kira da khiyarul majlis malai yake cewa fa in tafarraqa walam yatruku ahaduhum al-bay yace idan suka rabu kuma walam yatruku ahaduhum al-bay faqad wajaba al-bay ɗayan su bai ce ba na fasa ba yace to wannan cinikin da aka yi an riga ya an zartar da shi ba wani wanda yake da yancin ya ce a ni na wasa sai dai idan ka maido ni ni da na sai da maka in na ji tausayinka na ga dama in amsa in kun ga dama na amsa ba duk duniyan nan ba wanda ya isa ya bido maka inda ya shari'a ta addini zafi an fahimta ya ce illa an yi shari'a alkhiyaru lahuma sai dai idan sun sharɗanta zaɓi a tsakankaninsu aule a hadihima ko kuma da ɗayansu muddatun ma'aluma wani lokaci wanda ake sanannu wanda yake sanannu misalin sati zo in sai da maka mota ce gare ka zaka saida mai eh zo in saida maka na saya eh na saya ga kudin ka ga an ida ciniki amma dai kamar sati guda in tayi in tsara mota in ji in ba ta da wata matsala in kai wa mai kadin sai ina in yi kaza in yi kaza kai har ma zan yi bulaguro da ita in na ji ba matsala bayan sati guda mota ta koma tawa kudi ya zama naka amma dai inda matsala kamun sati guda zan maido maka kayanka to wannan ka gani shar'i ne aka wannan shi ake kira da khiyarul shar kenan zan mu tsaya almuslimuna ala shurutihim sharadin da muka yi zan mu zartar da shi za a tsaya a yi jira shi ba zai ci kudinka ba amma dai kai zaka yi istimalin mota za ka yi amfani da mota ka kai wa duk wani mekanisiyan wanda in ma ka yi kun yi da shi yarjejeniya za ta yi bulaguro da mota a cikin satin don ka tabbatar da lahiyarta baka da matsala za ka yi ka dawo in abu in ya tabbatar alhamdulillah in bai tabbatar ba sai ka mida wa mutum kayan shi kaga an yi sharadi ya ce fayakuna ne ala sharɗihi ma za su kasance a ƙarƙashin sharaɗinsu wanda suka yi guda biyu wa in ƙwalatul mudda ko da tsawon lokacin ya ko da lokacin ya yi tsawo shekara ɗaya shekara biyu na sai da maka gona ta a to na saya kaza amma dai sharaɗi shi ne sai na noma na ga amfanin da ake samu eh na yarda daga ya ce ya yarda ka gani an yi saye da sayarwa amma dai a koda yaushe ana iya warware ciniki ma dama ba a bai kai muddar da ake so ba lokacin noma lokacin abin da aka samu ka gani ya ce sai in na noma na ga abin da ake samu abin da ake samu in ya ne a zartar da ciniki in bai mai ba daga ciniki ya tashi sai a mai domin shi sai mala yake cewa shi ma wannan da kwayi dalilai akan haka dalilin wannan ya ce illa an ya sai dai idan sun yanke wannan ciniki ina tunanin zan mu tsaya a nan ta kai kenan sai mu ɗauki khiyaru almajlis wa khiyaru ashar insha Allah sati mai zawa sai mu hara akan khiyaru al'aiba abinda makaranta ji dai Allah ba da na alaikum salam to wannan mota an yi da shi na ne sai ya kula gurbin zai buga da waya
ai shine a cikin sharadin da aka yi shine ya saya ko bai saya in ya saya an tabbatar da ciniki yanzu wannan aibin da ta samu ai shi da ya bashi shi da ya bashi ita babu aibu kuma a hannun shi ta samu to wannan nashi ne ba naci ba ba ba na wanda ya saida ni bane idan ya kasance a hannun wanda ya saida in ne aka samu wannan aibin to wannan wa tashi ce ba tashi ce ba ba ba na wanda ya saya bane tunda shi shi yayi aika aika akan ta to wannan kuma nashi ne yana tana da tana hake shi kenan ciniki wajibi ne a azartar da shi azartar da ciniki sai dai idan ya ce ya fasa kuma wannan kuma wannan ya akai zuwa ga alƙali a mata aibu a mata aibu ce a ai lokacin da muka yi sharadi ai bai kai ba to ya akai ka mata aibu to zan biya kuɗin aibu in me da ne mu shi wannan kuma idan ya yarda shi wanda ya saida alhamdulillah amma dai wannan larura da ya mata akan shi ba akan wannan ba wanda ya saida ba inda a ce saida me ne yayi da ya saida me ya sai ce to zan bar ta a wurinka ba zan zo in dauke ta he zuwa lokaci kaza kenan a hannun shi take ba a hannun wanda ya saya ba kenan wannan duk abin da ya same ta akan wanda ya saida me ne ko wata gobara ta zo ta same ta ko wata ko wani yaron shi ya dauka ya ta yi accident da ita duka akan shi amma dai idan suka yi sharaɗi zan zo bayan kwana uku in zo in ɗauke ta kwana uku ya huce bai zo ya ɗauke ta ba to duk abin da ta samu a kan shi ba a kan shi wannan ba saboda an yi lokaci a kan wanda ya sai da idan kwai sharaɗin da aka yi ya huce a zan mi kwana uku zaka zo ka ɗauka bai zo ya ɗauka ba abin da ya same shi yanzu ya koma mallakin shi a hannun shi kenan a kan shi shi wanda ya saya shi ne shi sanya a kan matsala abinci abdullahi bin umar wani lokaci ya zo zai sai abinci kayan abinci a kasuwa aka yi saya kai tsaye yana saya wani ya ce yana so ya saya zai dubi ne abu zai wannan zai dubi ne sabit ya zo ya ce mai kadda ka kadda ka sai da wannan abinci ya ce na ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce kadda ka sayar da abu har sai hatta tastawfiya har sai ka kamshi kayanka a hannunka yanzu a wannan halin inda zai sai da shi tuwa na wancan wancan wanda ya sai da mai nashi ne ba nashi bane ba saboda bai amshe shi ba inda zai lalace to na wanda ya sai da ne ba nashi bane a yanzu ba mun buga misali akan inda annoba za ta samu gonar da an riga an yi kayan ƴaƴan itacen da an riga an yi cinikin su to manzo Allah ya ce ku maida wa wancan kuɗin shi kada ku ci kuɗin shi ba tare da haƙƙi ba saboda bai amsa ba bai yi amfani da shi ba amma dai muka yi lissafi aka ce lokacin yankewa lokacin yankewa ya bai zo ya dauke ba barawo ya zo ya yanke ya yi gaba naka ne ba na bane ba ai alƙawari muka yi lokacin yanka kowa ka gani a wannan a wannan yankin wannan kowa yana zawa yana yanke kayan shi kai baka zo kai ba han ya wuta daga hannuna ai amana ce ka bani zuwa lokacin da muka yi zan rike maka amanar ya wuce yanzu kuma abu ya koma hannunka dan me yasa ya baka zo ka karba ba amma dai kamun lokacin mun yi da kai eh lokaci kaza zan zo in karba ko kuma an yi ciniki kamun in tahi in dawo in zo in dauka sai aka sace abin ba ni aka sace ma ba kai aka sace wa kayanka ni kudi na na sani kuma ba ni kudi na za ka yi wannan ita ce shari'a shi sanya manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce taya ya ɗayan ku zai ci zai ci dukiyar ɗayan shi ba tare da haƙƙi ba shi ne bai dacewa wane ya ci dukiyar ya ci dukiyar ɗayan shi ɗayan ku ba tare da wannan wannan wannan haƙƙi ba shine yake cewa fala ya hillu laka an ta'khudha minhu shay'an bima ta'khudhu ma la haqqi bi ghairi haqqi taya zaka ci dukiyar ɗan uwanka ba tare da haƙƙi ba bai amsa ba bai yi amfani da shi ba bai ma wata kan yi bai ma jin juya ba ya ga abin da yake ciki ba kuma a ce kuma babu shi ko annoba ta cinye ko kuma na- wannan wani ya wannan me yake da suna ya lalace kuma kurmi ni dan ni ne wannan kogan daukar asara kurmi ya dauki asara a'a ba ni kudi na asara daga wannan abin da zai sami da bun zo ba na saya ba a hannun wa zai kasance a hannunka zai kasance kenan kai zaka dauki asara idan in na ji tausayin ka kuma wannan kyauta ce na maka wani abu kuma wannan amma dai ni kudi na na sani wannan shine kasuwa shine kasuwa wallahu ta'ala a'lam to amma na
Thank you.
wannan riba ce bai dacewa ai mun yi bayani akan dabinan da aka so manzo Allah sallallahu alaihi wasallama aka mun buga misali da kai dabinan Khaibar wanda wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake mai aiki a Khaibar sai ya kawo mai dabino mai dadi manzo Allah sai yake cewa shin dukkan dabinan Khaibar haka yake yace a ai manzo Allah wannan sa'i biyu ko muddu biyu sa'i biyu muke badawa a ba mu sa'i daya na irin wannan dabina manzo Allah ya ce kadda ka wannan kadda a sake yin haka yace ka sai da wannan sa'in guda biyu kudin sai ka zo he ka sai wannan dabinan da shi haka bilal lokacin da ya kawo manzo Allah yake cewa yake cewa ya akai ka sabi yace a madawa muke muna bada mai kyau ne sai a ba muna bada mara kyau adadi kaza sai a ba mu mai kyau adadi kaza manzo Allah yace ka sai da mara kyan a baka kudin shi sannan ka zo ka sai mai kyan wannan ita ce kasuwa kaga wannan jinsi guda ɗaya ne ka bada shinkafa ce shinkafa ce ka bada ba ruwanmu da shinkafa in dai jinsi ɗaya ne shinkafa shinkafa sunanta in dai aka ɗauko in aka ɗauko ta ayyaru aka ɗauko ta telan ka zo ka bada aka baka ka bada bahu biyar can aka baka bahu goma nan an yi riba saboda jinsi ɗaya ne shi abin da yake hede ka sai da wannan taka a kuɗin da ta cancanta a saida ta sannan ka zo ka sai mai kyan da kake so ka saida idan kai haka ka yi riba shi kuma Allah ya tsine wa mai- mai- wanda ya ci riba da wanda aka yi riban da shi da wanda ya rubuta riba da wanda ya amshi riba dukkan su tsinan duniya Allah ki yayi mu abinda mun karanta daidai Allah ba mu ladan shi kuskure da muke Allah gafarta mana Allah gafarta wa iyayen mu da kakannin mu da malaman mu Allah sanya aljanna ita ce makoma su ita ce makoman mu bukatun mu na alkhairi Allah ya biya mana abinda ba ma iya ba Allah ya iya mana ɗan uwa ga mu na arziki na nesa da na kusa da ke bara addu'a muna fatan ubangiji ya biya bukatun sa ya sanya albarka a ciki muna tawassali ga wannan zama da muka yi duk abin da rai ta kudurce na alkhairi Allah ya tabbatar mata duk abin da yake sharri ne kuma Allah ya canza mana da mafi alkhairin shi a duniyar mu da iyalan mu da da da da da, da addinin mu kuma hazara da makoman mu iyaye da abin na arziki da suka riga mu gidan gaskiya muna fatan ubangiji ya gafarta musu ya ji kansu ya yalwata musu a cikin kabarinsu ya sanya aljanna ita ce makomarsu muna roƙon shi jalla wa ala ya sake sada mu da su a cikin aljannatul firdausa اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك